الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana daren talata ce wacce ta daidai da daren goma ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wacce ta daidai da goma ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu wannan shine kasad na ɗari da tara daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu a sheikh abi abdurrahman baƙiyyati salafi salih allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya yi take da karatun alkur'ani ko kuma alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan ba mu manta ba a makon da ya gabata mun muna karatu a cikin suratul baqara har wa yau mun kwana a aya ta 215 a inda Allah madaukakin sarki yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم آية تدري بيو دشابير أيو زام تاشي آية تدري بيو دشاشدا عند الله يشي كتب عليكم القتال وهو كروه لكم نعم مالا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta yaƙi a kanku ya ku muminai wa huwa kurhul lakum alhalin yaƙi kuna ƙin shi saboda a cikin yaƙi akwai mutuwa akwai asarar rai akwai asarar dukiya Allah maɗaukakin sarki ya ce an wajabta yaƙi a kanku cewa an wajabta yaƙi a kanku malamai suka ce abinda ake nufi yakar makiya Allah abokan gaba daga cikin kafirai wannan sura sura ce madaniya kamar yadda muka yi ta bayani a baya sura madaniya ita ce surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina a garin makka ba a farlanta yaƙi ba ba a farlanta jihadi ba wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ta yi game da abin da ya shafi tauhidi game da abin da ya shafi aqida bayan manzon Allah ya koma Madina sai ya zama mushrikai suka fara tsogalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shi da musulmi to a wannan hali a wannan yanayi Allah sai bai bar musulmi da a ƙarƙashin jagorancin manzon Allah a ƙarƙashin kaskanci ba don haka Allah sai ya yi umarni ga manzon Allah da shi da sahabbai da musulmi a wannan lokaci akan lallai an wajabta musu yin yaƙi don haka Allah ya ce kutiba alaikumul qital an wajabta yaƙi a kanku malamai suka ce wal muradu bil qital qital al a'da'i min al kuffar abinda ake nufi da yaƙi da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta a kan muminai shine yaƙar 'yan adawa daga cikin kafirai 'yan adawan musulunci ولم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القتال مدة إقامته بمكة بأي ما النبي إذني ديياكي با سوان زما دي أجر مكة فلما هاجر أما باي منزل الله يا هجرة أذن له في قتال من يقاتله من المشركين sai Allah maɗaukacin sarki ya mishi izini da ya yaƙi waɗanda suke yaƙar shi cikin mushrikai a suratul hajji Allah ya ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu an yi izini ga waɗannan musulmi muminai waɗanda ake yaƙa cewa lallai an zalunce su su tashi su kare kansu kun ga wannan shine umarni na farko da Allah maɗaukacin sarki ya bai wa musulmi da su tashi su yi yaƙi don haka Allah ya ce an wajabta yaƙi a kanku kutiba bi ma'ana ba. ina fata an fahimta Allah ya ce wa huwa kurhun lakum alhalin shi yaƙi shi jihadi kurhun lakum abu ne wanda zuciya take ki abu ne wanda kuɗin nan kuna kin shi saboda a ciki akwai asarar rayuka za ka fita ba lallai ne ka dawo ba za ka fita da dukiyarka ba lallai ce ta dawo ba ‘ya'yanka za ka fita da su ba lallai ne su dawo ba don haka a cikin yaƙi akwai abin ki amma dai haka Allah ya ce ya wajabta yaƙi akan muminai kuma shi yaƙin abu ne wanda muminai suke ki saboda a ciki akwai tsoron mutuwa Allah ya ce wa'asa an takrahu shay'an kuma aiso da dama kuna iya kin wani abu an fahimta kamar shi jihadi din wa asa an takrahu shay'an so da dama ko kanki wani abu kamar jihadi wa huwa khairul lakum alhalin shi jihadi alkhairi ne a gare ku duk zuciya ba ta son jihadi saboda a ciki akwai kisa ina fata an fahimta amma kuma a cikin jihadi ne kadai alkhairi yake an fahimta jama'a Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an kuma so da dama kuna son wani abu wa huwa sharrul lakum alhalin wannan abu sai ya zama sharri a gare ku shine zama ba tare da jihadi ba ina fata an fahimta zama ba tare da jihadi ba musulmi su zauna su ce an shafe jihadi jihadi na bigi in buga jihadi na gwada karfi jihadi na takobi da takobi jihadi na makami musulmi idan suka zauna ba su yin wannan jihadi to lallai kaga suna ganin ai abu ne wanda ake so saboda a ciki suna ganin babu haɗarin rasa rayuwa ko rasa dukiya ko asarar wani abu to amma Allah sai ya ce wa huwa sharrun lakum sharri ne a gare ku ku da addinin ku jama'a mun fahimta da kyau duk al'ummar da ta zauna ba ta jihadi abokan gaba suka fahimci ba ta jihadi to lallai za su danne ta lallai za su yi mata duk wulakancin da suka ga dama su yi mata don haka a cikin wannan aya inda Allah ya ce wa'asa an takrahu shay'an shine jihadi din kuna kyamar jihadi amma alkhairi ne a gare ku saboda a ciki akwai mafi girman abin da musulmi yake fata ya samu a duniya shine akwai shahada sannan a cikin jihadi akwai ganima haka Allah ya ce qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn shin ku kafirai me kuke jira gare mu mu musulmi ai ɗayan ababe guda biyu ne abeban alheri guda biyu imma shahada wa imma ghanima ko dai shahada ko kuma ganima kenan jihadi ga musulmi alkhairi ne ina fata jama'a mun fahimta don haka Allah ya ce an wajabta muku yaƙi amma ku kuna ki saboda akwai mutuwa Allah sai ya ce wa'asa malaman tafsiri malaman lugha daga cikin malaman tafsiri suka ce ma'anar asa a cikin alkur'ani gaba daya takan zo ne da ma'ana ta tabbas in dai a haƙƙin Allah ne mu kula da wannan ka'ida jama'a a larabci asa harfu tarajji ne ko kuma ka ce fi'ili ne na tarajji ma'ana ana sa rai amma a haƙƙin Allah a cikin alkur'ani malamai suka ce asa min Allah wajibatun fi jami'il Qur'ani illa qawluhu ta'ala asa rabbuhu in tallaqa kunna duk inda asa ta zo a Qur'ani to tabbas ce a haƙƙin Allah in banda guri guda wannan gurin shine a cikin suratul tahrim aya ta biyar da Allah ya ce asa rabbuhu in tallaka kun da kaga asa ba da ma'anan tabbas ta zo anan ba ina fata jama'a mun fahimta dan haka Allah ya ce wa asa an tuhibbu shay'an kuma so da dama kukan so wani abu Allah ya ce wa huwa sharrun lakum wannan abu sai ya zama sharri ne a gare ku muna so mu zauna ana ci ana so a zauna ba tare da jihadi ba baka so kai asarar ranka baka so kai asarar dukiyarka baka so kai asarar wani mukami naka da kake da shi to kaga wannan zai hana ka zuwa jihadi ina fata mun fahimta to amma zaman da kai na kin zuwa jihadi sharri ne gare ka kuma sharri ne gare ku ku musulmi gaba ɗayanku don idan abokan gaba suka fahimci haka to za su yi muku duk wulakancin da suka so su yi muku da sunan aiku musulmi ne da sunan aiku masu son zaman lafiya ne da sunan aiku mutanen kirki ne da sunan a zauna lafiya sai a yi maka duk abin da za a yi maka a tsogale ka a takale ka a mare ka a danne maka haƙƙinka a tozarta ka a zalunce ka sannan ta kai ga kashe ka sannan a kafa ma a kafa ma hujja da sunan zama lafiya da haka jama'a Allah madaukakin sarki ya wajabta jihadi a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yace wallahu ya'lamu Allah madaukakin sarki shine yake da cikakken ilimi wa antum la ta'lamun lalle ku ba ku sani ba ma'ana duk abin da zai amfane ku hakikanin wannan abu ba ku san shi ba kamar jihadi din abin da zai cutar da ku ba ku san shi ba kamar zama a gida Allah shine ya san wannan ku ba ku sani ba to kenan tunda ya farlanta mana jihadi to wajibi ne jama'a mu yi jihadi ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin sahihul imami muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata mitatan jahiliyatan annabi ya ce duk wanda ya mutu walam ya bai yi jihadi ba bai yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba walam ya haddis nafsahu bi ghazwin kuma bai riya ma ran shi cewa in jihadi ya zo zai fita ba annabi ya ce mata mitatan jahiliyatan ya yi mutuwa irin ta jahiliya ma'ana mutuwa ba irin ta musulmi ba wannan hadisi ne sahihi Imam Ahmad da Muslim suka ruwaito da shi da su da Abu Dawuda da Nasa'i dukkan su riwayar sahabi Abu Huraira a wata riwaya ma na waɗannan malamai a cikin littattafan su suka ce annabi ya ce mata ala shu'batin min nifaqin ya mutu da wani yanki da wani bangare na imani sai da bangare na munafunci da bangare na munafunci ina fata mun fahimta to sanan ya zo a cikin hadisi da ya harwa yau da al-Imam Muslim ya ruwaito daga Aisha ummul mu'minina as-siddiqah binti as-siddiq radiyallahu anha qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawm al-fath la hijrata walakin jihadun wa niyya wa idhastum firtum fanfiru annabi yace hijira dai ta kare hijira ta yanki ma'ana hijira ta kare daga makka zuwa madina an fahimta daga makka zuwa madina to babu wata saurar hijira me yasa saboda ai an yi fatuhu makka an ci makka da yaƙi annabi sai ce walakin abin da ya saura jihadun jihadi ne kaji muhalli shahid din wa niyyatun da kuma kyautata niyya da yin wannan jihadi da ikhlasi saboda Allah jama'a mun fahimta da kyau kuwa idan muka lura da wannan aya a daidai inda Allah ya ce wa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum su da dama kukan ki abu kuma ya zama alkhairi gare ku Allah sai bai siffanta alkhairin da yawa ba amma a wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa wa'asa haka dai ko a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki yake cewa wa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu khayfi khairan kathira فعسى أن تكرهوا شيئا وعاشروهن بالمعروف فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا أنا الله سيصف أنت خير دن دا كثير إنا فاتا مو فهمت دانك كلمة الخير دا كلمة الشر kalmomi ne waɗanda asalin lafazinsu a larabci lafazi ne ba na siga ta ismu tafdili ba amma kuma a haka larabawa suka yi amfani da su ta siga ta ismu tafdil ma'ana ma'anarsu ta ismu tafdili ne ko da yake sigar su ba su zo a bisa ma'auni na af'ala ba ina fata an fahimta don siga ismu tafdili yakan zo ne a bisa ma'auni na af'al haka ne ko jama'a to amma larabawa sai suka yi amfani da su a yadda suke ba tare da an yi amfani da siga ko amfani da su a ma'auni na siga ta ismu tafdili ba shahidi akan haka suka ce wani mawaki yake cewa wala rubbama aghnahum khairun wa sharrun min qawlihim akhyaru minhu wa ashar ma'ana larabawa sun wadatu da faɗin khairu da sharru ba sai sun faɗi akhyaru da asharru ba ala waznis mistafdil ina fata an gani da haka jama'a kun ji wannan aya don haka a cikin wannan aya babban abin da ayar take so ta karantar da mu lallai duk abin da yake wato asalin ci gabanmu mu al'umma ta musulunci to wannan abin yana ƙarƙashin jihadi ne duk wani 'yanci da muke fatan mu samu to ba za mu samu ba jama'a sai mun yi jihadi wannan shine abu mafi girma da ayar take so ta karantar da mu ya kamata kuma mu fahimci wani abu musamman yadda ta'addanci yayi yawa an samu wasu miyagun malamai kada a ce su 'yan ta'adda ne ayoyin jihadi sai su fassara su da jihadun nafsi kadai ake nufi jihadin neman ilimi kadai ake nufi wannan jama'a kuskure ne neman ilimi ma jihadi ne karatun addini jihadi ne taimakon addini da kuɗi jihadi ne kamar yadda yaƙi da bigin buga shi ma jihadi ne ina fata jama'a mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to bayan Allah maɗaukakin sarki ya kammala wannan aya a aya ta ɗari biyu da sha bakwai Allah maɗaukakin sarki sai ya ce yas'alunaka 'ani shahril harami qitalin fihi na'am يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allahu akbar Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirin shi tafsirin Al-Qur'ani da Al-Imam Ibn Abi Hatim ar-Razi a cikin kitabut tafsir da Al-Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan al-Kubra da babban malamin tarihi Ibn Hisham a cikin kitabus Sira sun ruwaici wani hadisi daga sahabi Jundubi dan Abdullah Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nada wani cikin sahabban shi Abdullahi dan Jahashin akan ya tafi wani guri da shi da wasu cikin sahabbai su leko asirin kafirai su je su yi attajassus ma'ana su je su samo labarai wani kafirai suke ciki a wannan guri da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tura su wannan ya faru ne kafin a yi ghazwatu badirin da watanni goma sha hudu na fata jama'a mun fahimta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya bashi wata takadda ya ce da shi kada ka buɗe wannan takadda har sai ka isa inda kake idan ka buɗe ka karanta saƙon da ke ciki kada ka tursasa waɗannan waɗanda na haɗa ka da su wanda ya ga dama ya bi wanda kuma ba zai iya ba ka kyale shi kada ka tursasa shi bayan sun isa wannan guri sahabi abdullahi dan jahashin ya bude wannan takarda sai ya tarar da sakon da ke ciki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine annabi yace ya zauna a wannan guri ya zaman dakon samo labarai daga kafirai ya aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sahabi bayan ya bude ya karanta wa abokan tafiyar shi sai ya ce amma fa manzan Allah ya ce kada na tsananta ma kowa kada na matsa mushi wanda ya ga dama ya bi ni wanda kuma bai ga dama ba ya tafi sai suka ce dukkan su sam'an wa ta'atan lillahi wa rasulihi suka ce mun ji kuma za mu biyayya ga Allah da manzon Allah suka ci gaba da zama a wannan guri da annabi ya musu umarni wannan guri ana kiran shi da batnu nakhla mawdi'un baina makkah wal madina suna zaune a wannan guri bayan sun yi 'yan kwanaki sai raƙumin abdullahi sa'ad ibnu abi waqqas da shi da wani cikin sahabi ba ni iya tuna sunan shi sai raƙumin su ya bata garin neman wannan raƙumi shikenan sai suka wato asalin bayan sun ga raƙumin sai suka koma garin madina dama dai ai tafiyar dama an ba da zaɓi ne ba tafiya ba ce ta dole ina fata an gane to waɗannan sahabbai waɗanda suka yi saura ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan jahashin suna zaune sai suka hangi ayari na kasuwancin ƙuraishawa wanda ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙuraishawa yake jagoranta mai suna ibnul hadrami da suka iso wannan guri waɗannan sahabbai ƙarƙashin jagorancin abdullahi ɗan jahashin sai suka yi kukan kura suka kama mutum biyu suka kashe mutum ɗaya shi ibn al-hadrami din ɗaya kuma sai ya gudu ya koma garin makka ya kai labari to wannan abu ya faru ne a ranar ƙarshe ko kuma daren ƙarshe na watan jumadal ula ma'ana watan eh, jumadal akhira afwan ma'ana ɗaya ga watan rajab kenan wanda watan rajab ɗaya ne daga cikin watanni waɗanda suke ashhurul hurumi watannin da aka hana yaƙi a cikinsu dama dai akwai watan rajab ko to sannan akwai zulqa'ida akwai zulhijja sannan akwai muharram uku a jere daya daban kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas hadisin da al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin hajjatul wada'i annabi ya bayyana ina fata jama'a mun fahimta to sai ya zama sahabban nan sai suka yi kuskure sai ya zama a daidai sadda suka kashe ibnul hadrami yayi daidai da daya ga watan rajab ɗaya ga watan da hatta kafin zuwan musulunci a jahiliya suna mutunta waɗannan watanni ba a yaƙi a cikinsu ko laifi aka yi maka to idan har mutum ya shiga wannan wata to zai ka jinkirta har sai ya fita wannan wata ina fata mun fahimta don haka sai ya zama wannan kuskure ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kisa a cikin ɗaya daga cikin watanni masu alfarma guda hudu faruwar haka ke da wuya sai mushrikai suka dawo suna aibanta annabi suna aibanta musulmi suna cewa muhammad addinin allah kenan keta alfarmar watanni masu alfarma musuluncin kenan ibadar kenan ina fata da mun fahimta kamar yadda kai ma in kai kuskure kana ahalus sunna sai a ce sunnar kenan ko kuwa jama'a salafiyancin kenan ai haka ake cewa ko kafirai da mushrikai sai suka koma suna aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna labari dandali dandali ana yadawa Muhammadu ya keta alfarmar watannin nan guda hudu waɗannan sahabbai karkashin jagorancin sahabi Abdullahi dan Jahashin bayan sun dawo da wannan ganima da wannan kamammun yaƙi guda biyu sai manzon Allah ya ƙi karɓa tunda ai ba a bashi umarni da yayi yaki a cikin waɗannan watanni ba wannan yanayi da sahabbai suka samu kansu a ciki sai ya zama yanayi na kunci suka ji ba daɗi to ana cikin wannan hali mushirikai daga waje suna aibanta annabi da musulmi a daidai lokacin da munafukai su kuma suna aibanta waɗannan sahabbai da annabi ya tura ya jagorantar da su akan wannan al'amari ana cikin wannan hali sai Allah maɗaukacin sarki ya saukar da wannan aya Allah maɗaukacin sarki ya ce yas'alunaka anil shahril harami qitalin fihi mushrikai kaga daga waje kenan munafikai daga cikin gida yas'alunaka suna tambayar ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama me suke tambayar ka game da me Allah ya ce anil shahril harami game da waɗannan watanni masu alfarma an fahimta inna iddata shuhuri inda Allah ifna ashara shaharan fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda minha arba'atun hurum to waɗannan su ne ashhurul hurumi to amma abinda wannan ayar take magana akai in kun fahimta da kyau ash-shahrul harami suna nufin watan rajab ne mun fahimci haka ne game da wannan sababin nuzul din na wannan ayar dan abin ya faru ne a ƙarshen jumadal akhira a farkon watan rajab ina fata mun fahimta yas'alunaka 'anil shahril harami suna tambayar ka game da yaƙi kitalin fihi yaƙi a cikin watan rajab ɗaya daga cikin watanni masu alfarma ina fata mun fahimta Allah sai ya ce Kul ka ce musu ya Muhammad kitalun fihi kabirun yaƙi a cikin wannan wata kabirun abu ne mai girma a gurin Allah an fahimta ma'ana zunubi ne mai girma a gurin Allah don da Allah ya tarar da ahalul jahiliya akan wannan sai bai rushe wannan ka'idar ba sai ya tabbatar da wannan alfarma na waɗannan watanni guda hudu don haka Allah ya ce da annabi ka ce ma waɗannan masu tambayar ka yaƙi a cikin waɗannan watanni guda hudu abu ne mai girma zunubi ne mai girma kul qitalun fihi kabirun min adh-dhunub zunubi ne mai girma a gurin Allah amma Allah sai ya ce wasaddun an sabilillah tare mutane daga bin tafarkin Allah daga shiga musulunci da ku mushrikan makka kuke yi kun fahimta wa kufurun bihi da kafircewa Allah da kuke yi wal masjidil harami da tare mutane da kuke daga zuwa masallacin harami masallacin makka ko tare su ku hana su zuwa ibada ku hana su zuwa aikin hajji kamar yadda suka yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wato sulhun hudaybiya ina fata an fahimta kun ji abubuwa guda uku Allah ya lissafo Allah ya ce wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da waɗanda ke garin makka an fahimta waɗanda ke cikin harami da fitar da su da ku kafirai mushrikai kukai kuka kore su kuka kwace dukiyoyinsu Allah sai ce wannan akbaru indallahi ya fi girma a gurin Allah fiye da kisan da musulmi suka yi da kuskure a cikin wata mai alfarma jama'a mun fahimta da kyau su duk ba su kalli waɗannan manyan laifuffuka da suka yi ba Allah sai da lissafo laifi guda hudu mu kalli laifin farko saddun an sabilillah tare musulmi tare waɗanda ke son musulunci daga shiga musulunci mun karanta tarihi a nan malam ya karantar da mu a cikin fikihu sira yadda aka yi mugun yarjejeniya kuma annabi ya yadda cewa duk wanda ya musulunta cikin mushirkan makka ya gudu ya tafi gurin muhammad to zai annabi zai dawo da shi makka amma duk wanda ya ridda daga musulunci ya koma kafirci to ya tabbata a kafirci annabi ya ce ya yadda aka rubuta yanzu wannan saddun an sabilillahi ne don haka Allah ya ce wasaddun an sabilillah tare musulmi daga shiga wato tare waɗanda suke son musulunci daga shiga musulunci tare su in suna so su shiga musulunci ku taskance su ku kama su a garin makka ku yi ta musu azaba iri-iri kun ji laifin farko wa kufurin bihi da kafircewa Allah shirka kenan kafirci mu auna mu gani saddun an sabilillah ya yake da kisa da su abdullahi dan jahashin suka yi da kuskure a cikin watan rajab yaya girman su yake jama'a ba ɗaya bane kafircewa Allah shirka kafirci yaya girman laifin yake da kisan kai jama'a ko da yake kisan kai kabira ce amma kafirci shirka ce duk wanda ya mutu yana shirka to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta mishi ba za mu zo mu ji wannan a ƙarshen wannan aya kun ji laifi na biyu wal masjidil haram da tare musulmi daga zuwa masallaci mai alfarma don yin ibada kamar yadda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya mafarki cewa ya shiga garin makka aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun nan da nan a wannan shekara annabi ya ce wa sahabbai mu shirya mu tafi wato don mu je mu aikin hajji bayan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbai sun taho mushrikai sai suka ji labari nan da nan sai suka aiko dan aike cewa idan muhammad ya kuskure ya shigo to lallai za a yaƙi za a zubar da jini za a yi kaza za a yi kaza shi kuma annabi ba yaƙi ya fito yi ba don ko makamai ba ba su taho da shi ba ibada suka taho aikin hajji suka taho yanzu kun ga wannan ba saddun anil masjidil harami bane jama'a kun fahimta da kyau kuwa sannan Allah ya ce wa ikhraju ahlihi minhu da fitar da waɗanda suke ahluhu ma'ana ahlul harami mutanen garin harami mutanen makka su annabi da shi da sahabbai muhajirun ai korarsu akai hijira ta farko da ta biyu suka yi ta zuwa kasar Habasha hijira ta uku zuwa Madina kaga wannan ikhraju ahlihi minhu ne to Allah ya ce waɗannan laifuffuka da ku mushrikai kuka yi akbaru indallahi to sun fi girma a gurin Allah fiye da wato laifin da waɗancan sahabbai suka yi shi ma da kuskure jama'a kun fahimta da kyau kuwa Allah sai ya ce wal fitnatu akbaru min al shirka da kafirci kamar yadda an samu cikin sahabbai sun fassara kalmar alfitnatu da ashirku wal kufru kamar sahabi abdullahi dan abbas da tabi'i almajirin shi mujahid ibn jabar ina fata an fahimta suka ce wal fitnatu akbaru min al qatl fitina anan abinda ake nufi da ita shine shirka da kafirci a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna ku yaƙe su har sai ya zama a bayan ƙasa babu fitina ma'ana alfitna anan alkufur wa shirku ina fata an gane a yaƙi kafirai har sai an hana shirka da kafirci a cikin suratul bakara da suratul al-anfal a cikin wata aya Allah ya ce laqad ibtaghawul fitnata لقد ابتغوا الفتنة تكن توبة وقلبوا لك الأمور حتى جاء الأمر وظهر حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون أتكن وتآية الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فتنة أنا شيني كافرتي آية سورة الأحزاب كو الله شوائد منافقين ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة ma'ana da za su gudu daga gudun yaƙi su koma garurukansu da anguwanninsu su ki tsayawa tare da manzon Allah a ghazwatul khandaq ghazwatul ahzab sai mushrikai su bi su su ritsa su sun basu ilul fitna sai a ce su yi kafirci a ce su yi shirka kaga alfitna kenan Allah sai ce la'atauha da munafukai sun kafircewa Allah wa ma talabbasu biha illa yasira ko jinkiri ba za su yi ba kafirci za su yi don dama munafukai ne zahirinsu ne suka yi imani amma a zuci kafirci suka ɓoye da shirka da haka Allah ya ce wal fitnatu ai kafircin da ku mushrikai kuke a ciki kafircewa Allah akbaru min al ya fi girman laifi a wurin Allah fiye da kisan da sahabbai suka yi da kuskure ina fata jama'a mun fahimta yanzu kun ga kenan an wanke waɗannan sahabbai nan da nan sai annabi ya karbi wannan humusi sannan annabi ya yarda da wannan aiki da sahabbai suka yi tun daga ayar alkur'ani ta sauka tasliyatan lahum ina fata an gane da wannan ne aka samu shi sahabi abdullahi dan jahashin yake rera wasu baitoci yake cewa ta'udduna qatlan fil harami azimatan وأعظم منه لو يرى الرشد راشد سجودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد yace tu'adduna qatlan fil harami azimatan ku mushrikai kuna ta yayatawa kuna ganin dan an yi kisa a watan rajab wata mai alfarma abu ne mai girma sai yace wa a'zamu minhu alhalin abu mafi girma wanda yafi wancan lauyarar rush da rashidun da wani zai ga shiriya ya so ya bita su dudukumu sai ku tare shi amma ya ƙulu muhammadun daga abin da annabi muhammadu yake faɗi ma'ana sai ku tare shi daga shiga musulunci ku hana shi shiga musulunci ku sanya dole sai ya yi ridda ko kuma ku kashe shi wa kufurun bihi da kafircewa Allah da kuke wallahi ra wallahu ra'in wa shahidu alhalin Allah yana kallon ku kuma yana mai shaida akan abin da kuke yi wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu da fitar da ahalu masjidil harami daga inda suke li Allah yura lillahi fil baiti sajidu kuna yin haka ne dan kada a ga wani mai sujuda ga Allah a ɗakin Allah a ɗakin Ka'aba ina fata an gane da haka jama'a kun ji wannan sai ya zama mushrikai suna ta aibanta manzon Allah wannan aya sai ta sauka don ta wanke waɗannan musulmi daga abin da suka fada ciki na kuskure daga ƙarshe Allah sai ya ce wa mai haka ne ko wala yazaluna yuqatilunakum su waɗannan kafirai su waɗannan mushrikai asali ayar tana magana da su waɗannan mushrikai ne na makka amma ƙa'ida ita ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sababi kafiran duniya la ya zalu na yuqatilunakum ba za su bushe ba suna yaƙar ku hatta ya ruddukum an dinikum har sai sun sanya ku kun yi ridda kun bar addinin ku na musulunci in istata'u matukar iyawarsu ba za su bushe ba suna yaƙar ku yaƙi na makami yaƙi na wato asalin a wato bama bamai ko bindigogi yaƙi na tunani yaƙi ta hanyar amfani da mulki yaƙi ta hanyar amfani da kuɗi yaƙi ta hanyar amfani da mata Allah ce wala ya zalu na yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta ya ruddukum an dinikum in istata'u har sai sun wato sanya ku kun yi ridda a cikin addinin ku kun bar addinin musulunci matukar iyawarsu da haka jama'a kafirai wallahi ba za su bar musulunci ya ci gaba ba kafiran wancan zamanin ba su bar musulunci ya zauna lafiya ba to haka kafiran kowane zamani haka kafiran wannan zamanin ba za su bar musulunci ya zauna lafiya ba za su yi amfani da mulki su yi amfani da ƙarfin mulki su yi amfani da jami'an tsaro su yi amfani da kaza su yi amfani da kaza su yi amfani da kuɗi su yi amfani da ƙarfi ta hanyar firgita musulmi da firgita malamai yi amfani da kisa ta hanyar kashe malamai duk waɗannan abubuwan suna yi ne don su kawar da musulmi daga hanyar Allah don su sanya musulmi su yi ridda su bar addinin musulunci da haka duk musulmin da yake gani kafirai sun yarda makami kafirai sun kyale shi sun bar shi ya zauna lafiya da addinin shi da aƙidar shi to wallahi yayi kuskure wala ya zaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yakar ku yaki mafi girma da kafirai suke a wannan zamani jama'a shine yakar tunanin musulmi kana nan a musulminka kana nan a Abdullahi ko Muhammad amma sai a yaki tunaninka a canza ka gaba daya tun daga kan tunaninka da sulukinka da maganarka a canza ka gaba daya ka zama irinsu baka tunani irin na musulunci ba ka shiga irin ta musulunci aikinka ba irin na musulmi ba ne da za a kalle ka ba za a ga wata alama ta musulunci ba wannan yana daga cikin ta'asirin yakin da kafirai suke yi wa musulmi don su raba su da addininsu sukan yi amfani da mata kamar yadda sukan yi amfani da kuɗi za a zo a baka kuɗi musamman malaman addini musamman matasa masu karantarwa za a ɗauki kuɗi a baka za a biya maka aikin hajji ko umara za a miƙo maka takarda ka rubuta abin da kake so za a biya ma duk buƙatarka amma ana yi maka haka ne don a mallake aƙidarka da tunaninka da addininka sai abin da aka so ka faɗa sai abin da aka so ka aikata sai abin da aka so ka ƙudirce a ranka da haka sai ya zama baka da yanci ko kaɗan a cikin addininka da rayuwarka sukan yi amfani da kuɗi jama'a sukan yi amfani da kuɗi mita ka tsantsan jama'a da'awa ta gaskiya musulunci ba zai taɓa yiwuwa ba jama'a da neman taimako matuƙar ka ce za ka karantar za ka gina makaranta za ka gina masallaci amma za ka nemi taimako to za a baka za ka buƙaci a gina za a gina maka amma wallahi sai abin da suka so ka faɗa shi ne za ka faɗa ƙarya kake ka buɗe littafi ka karanta abin da karatu ya ce wallahi ba za ka iya ba in dai ka ci ka karɓa to ka cinye aƙidar ka kenan ina fata jama'a mun fahimta malam ya sha faɗin wannan don haka jama'a wallahi mu yi taka tsantsan wala ya zaluna yuqatilunakum ga wasu mabukata can da su ya kamata a yi ma ba za a yi ma ba sai a nufo ka kai kai ne za a kawo ma kuɗi kai ne za a kawo ma kaza kai ne za a kawo ma kaza wannan yaƙi ne jama'a yaƙi ne systematic yaƙi wanda wallahi jama'a in ba irin su malam da suka fadakar da matasa ba suka fadakar da malamai ba mai fadakarwa don mafi yawancin su ma sun dilmiya a cikin da haka jama'a mu a hankali za su ci gaba da yakar mu ta hanyar kuɗi za a iya turo maka mace ka aura an turo ta ne don ta yaƙe ka ta yaƙi aƙidarka to sa'an nan hanya ta ƙarshe kuma hanya wacce take kaɗan ne daga cikin mutane suke gano ta shine amfani da miyagun malamai ta hanyar yakar addinin musulunci a yi amfani da 'yan cikin gidan musulunci don a yaƙi addinin musulunci don a murkushe addinin musulunci malam ya sha faɗi kana matashi ka taso kana da'awa an ji ka da zaƙin murya ka iya bayani kana jawo ayoyi kana jawo hadisai kana faɗin gaskiya kana tsage ta ko akan waye sai a zo sai a kawo ma gaisuwa sai a yabe ka sai a ziga ka a nuna kai kai ne a nuna ka iya a jawo ka a baka kaza a yi ma kaza a yi ma kaza bayan kwana biyu sai ka ji gaskiyar da kake faɗi ta salanci sai ka ji ka kasa faɗinta sai ka ji kana ta kwana sai ka ji kana ta ta'awili sai ka ji kana ta amfani da saɓanin malamai kana so ka fita don kada ka ɓata ma wasu rai waɗanda suke rike da kai waɗanda suke rike da da'awarka da haka jama'a da'awa ta musulunci ba ta yiwuwa sai da sadaukarwa kana da kuɗi to ka sadaukar muna kallon abin da babban malamin mu yayi a Sheikh Abu Abdurrahman Muhammad Awwal Adam Albani Allah ya gafarta mishi dukiyar shi yake ɗiba yana narkawa akan wannan da'awar siyorin shi tunanin shi shine a gina da'awar mu haƙura da gina kanmu mu haƙura da gina gida mu haƙura da gina kaza mu haƙura da kaza amma mu gina musulunci in ya ginu sai mu rayu a ƙarƙashin shi wannan ita ce manufar da ya ginu a kai ya ɗebi kuɗin shi a daidai sadda wasu suna kai kuɗaɗensu account na ƙasar waje da na cikin gida wasu suna gina gidaje gidaje na haya wasu suna siyan motoci suna ba da haya wasu suna kaza wasu suna kaza amma dukiyar shi yake ɗiba yana gina makarantu yana gina da'awar shi yana gina manufar shi da'awar shi bata ginu akan neman taimako ba a wannan tebur ɗin yake faɗi ba ma karɓa ba mu karɓa ba kuma ba za mu karɓa ba shi yasa duk gaskiyar da ta zo ko akan waye ko akan mu ne 'yan makaranta malam faɗin ta yake yi na iya tuna karatu da aka yi a muciya aka yi karatu aka yi karatu akan ɗaliban ilimi fiye da minti talatin sai malam ya ɗan saurara ya kalli jama'a ya ce to ya ba a yi kabbara ba mana idan ana magana akan yan shiya sai a yi kabbara yan ɗarika sai a yi kabbara to yau karatun akan yan gida ne don haka jama'a wallahi idan kana so ka ci gaba da faɗin gaskiya sai ka yi haƙuri da talaucinka sai ka yi kana'a sai ka kame sai ka ki roƙo sai an baka ka kau da kai amma wallahi idan aka kawo aka baka ka karɓa wallahi ka gama da kanka malami ne mai karantarwa mai da'awa mai wa'azi siyasa ta zo aka zo ana maganar zaben musulmi da wanda ba musulmi ba wani ɗan siyasa ya kai mishi ziyara ziyarar da ya kai mishi ba a yi- ba a ba a ɗauki wani lokaci ba jama'a sai fatawar shi ta canza fatawa sai ta canza to ai in an ce zaben wanda ba musulmi ba kafirci ne to ai ma siyasar ai dukkanta ba ba addini bace ai siyasar ba addini bace to in ma kafirci ne ai kafircin iri biyu ne akwai kufurun amali akwai kufurun ghairu amali akwai kafirci babba akwai kafirci karami duka bai yi waɗannan fatawoyin ba sai da aka kai mishi ziyara sai da aka bashi sai da aka mika mishi ambulan mai ciki ya karba to gaskiya ba za ta fita ba Allah a sadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hijira daga Makka zuwa Madina annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mutanen Madina faɗi suke kowa yana so ya karbi annabi ya sauka a gidan shi ko kuma a wani guri nashi annabi sai ya ce da su ku bar wannan taguwa ta wada'aha fa innaha ma'muratu ku barta tana tafe ne da umarnin Allah har ta tafi ta je ta kwanta a wani fili na wasu marayu daga cikin marayun kabilar banun najjar sai waɗannan mutane suka haɗu suka yi taro cewa to wannan fili sun bai wa musulunci sun bar wa annabi annabi sai ya ce la saminuni ya banin najjar ya ku banun najjar ku faɗi kuɗin filinku a biya ku ma'ana ba da bara ba ba da neman taimako ba suka yi suka yi annabi ya ce sai sun faɗi kuɗin filin suka faɗa annabi ya sa abubakar ya kawo kuɗin aka ɗauka aka ba su da haka jama'a wallahi da'awar gaskiya wallahi ba za ta ginu da neman taimako ba akan bi amfani da neman taimako a rusa an rusa da'awoyi da yawa ta hanyar neman taimako ta hanyar neman taimako don haka jama'a ana rusa musulmi ana rusa malamai da ɗaliban ilimi ta hanyar neman taimako wala ya zalu na yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta ya ruddukum an dinikum har sai sun sanya ku kun yi ridda kun bar addinin ku su ƙaƙaba muku talauci don ku nemi taimako in ba ku nema ba su zo su yi muku barazana a firgita ku a tsorata ku a zo a kashe wasu daga cikinku haka suka yi mamalan ja'afar suka kashe shi suna tunanin gaskiya an daina faɗinta aka zo aka kashe malam albani to wallahi jama'a kashe malamai ba kashe da'awarsu ba ce kuma ba kashe gaskiya ba ne an kashe wasu wasu sun tashi sun ci gaba da da'awa da karantarwa don haka jama'a lallai wannan yana daga cikin hanyoyi na yaƙi wanda ake wa musulmi a nan wannan tebur ɗin malam ya yi alkawarin yin wata lacca ta in kun san wata ba ku san wata ba wannan laccar malam zai amfani da ita da abubuwan da ke faruwa a yau ya bayyana wasu haƙa'iƙ ya asalin tsamo ɗaliban ilimi da malamai ya nuna musu makirce-makircen da ake musu na a cinye da'awarsu da manufofinsu to amma ina ba su bar shi sun yayi wannan lakcar ba in kun san wata ba ku san wata ba don haka jama'a wala ya zalu na yuqatilunakum mu dawo cikin tetayen mu mu mance da neman taimako mu yi hakuri da talaucin da muke tare da shi ka ɗauka talauci baya kisa ka ɗauka talauci kada ya hana ka yin addini idan ka ɗauka sai ka yi kuɗi in ka ɗauka sai ka zarce sa'a in ka ɗauka sai ka yi kaza to wallahi tallahi za ka yi amma ba za ka yi da'awar gaskiya ba ba ka da makaranta aji ɗaya kake da shi zauren gidanku ne ka je ka share ka ci gaba da karantarwa kada ka matsa sai an gina ma masallaci ko makaranta in an gina maka ba za ka iya faɗin abin da ka gani a karatu ba malam yana magana game da wannan da'awa ta salafiya shekara talatin da wani abu amma 'yan shekaru kaɗan ne baya ta iya mallakar makar ɗinta inda ta tabbata inda ake karantarwa nan da muke karatu kenan amma da'awar aina take a da a masallatai ne na aro masallatai ne na aro akwai masallacin da an je an ara an fara karatun kora akai kulle masallacin akai duk mun san wannan jama'a amma wannan bata sa malam ya ga to tunda an kore shi bari ya nemi taimako bari a yi launching bari a gayyaci kaza bari a gayyaci kaza ba jama'a wallahi mu faɗa ku da waɗannan abubuwan yaƙi ne ake mana jama'a wallahi yaƙar mu ake yi kafirai wala yazaluna yuqatilunakum ba za su gushe ba suna yaƙar ku hatta yaruddukum an dinikum har sai sun sa kun yi ridda kun bar addinin kana amsa sunan musulmi amma gaba ɗaya baka tunanin musulunci ayyukanka ba irin na musulunci bane Allah ya kiyaye Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda yayi ridda daga cikin ku ku musulmi ya bar addinin shi addini anan bi ma'ana al-islam dan addini a gurin Allah shine musulunci inna ad-dina inda Allahi al-islam addini karbabbe a gurin Allah shine musulunci wa man yartadid minkum duk wanda yayi ridda daga cikin ku ya bar addinin shi fayamut ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri ya mutu bai tuba ba bayan ya yi ridda bai dawo wa musulunci ba Allah sai ya ce fa'ula'ika haka ne? habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah Allah ce waɗannan ayyukansu sun ɓaci duniya da lahira fa'ula'ika ashabun nar irin waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun kuma idan suka shiga wutar za su dawwama za su tabbata a cikinta wannan aya jama'a daga ƙarshe-ƙarshe inda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun wannan aya wannan gaba tana tabbatar da da mutum zai yi ridda daga musulunci ya koma kafirci to kenan ayyukan shi sun ɓaci to tambaya anan shine shin ayyukan shi sun ɓaci da zarar ya yi ridda ta yadda koda ya dawo musulunci ayyukan musulunci da ya yi a baya sai ya ƙara maimaita wasu kun fahimci tambayar da kyau kuwa ma'ana ya yi aikin hajji bayan ya dawo sai ya yi ridda da ya yi ridda sai ya dawo musulunci kuma shin wannan aikin hajji nashi ya ɓaci koko sai ya sake wani koko ya yi jama'a kun fahimci tambayar to mu dawo mu kalli ayar da kyau da Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi duk wanda yayi ridda daga cikin ku ya koma ya bar addinin shi fa ya mut ya mutu wa huwa kafirun yana mai kafiri Allah sai ya ce fa ulaika habitat a'maluhum irin waɗannan to ayyukan su sun ɓaci gaba ɗaya kun ga wannan Allah sai ya alakanta shi da mutumin da yayi ridda har ya mutu bai tuba ba to ayyukan shi sun ɓaci kenan idan ya yi ridda amma ya tuba to Allah maɗaukacin sarki yana nan ya tabbatar mishi da ayyukan da ya yi kafin ya yi riddar za mu tattauna wannan matsalar insha Allah zan buɗe tafsirin aljami'u li ahkamil qur'an na al-imam al-qurtubi za mu karanta wasu matsaloli akan haka ina fata an fahimta to sa'an nan daga cikin matsalolin da nake so zan dan karanta mana sabani da malamai suka yi game da wasu matsaloli da Allah ina so a dan ya haƙuri zan dan karanta kamar yadda malam dai yake bin tsarin wannan tafsiri na idan akwai wata matsala da take da alaka da aya ko kuma wani guri da aka karanta to yakan ɗauko waɗannan tafsiran ya tattauna matsaloli a kansu sa'annan sai ya wato asalin ci gaba da tafsiri da haka gashi a cikin wannan littafi na aljami'u li ahkamil qur'an na al'imamu abu abdullah muhammad ibn ahmad ibn abi bakr al-qurtubi a cikin mujalladi na uku a shafi na 428 a inda ya ce al-mas'alatu tasi'a min masail hadhihi al-aya ikhtalafa al-ulama'u fil murtad hal yustatabu am la kaji mas'alar farko da al-imam al-qurtubi ya fara tattauna ta malamai sun yi sabani game da wanda ya ridda ya bar musulunci shin za a nemi ya tuba ko ba za a nemi da ya tuba ba shin kai tsaye kashe shi za a yi ko ko za a nemi da ya tuba hal yustatabu amla za a buƙaci da ya tuba ko ko ba za a buƙaci da ya tuba ba kun ji matsala ta farko malam zai zo ya tattauna mana su sannan sai ya ce wa hal yahbatu amaluhu bi nafsir riddati amla wannan ridda da yayi shin ta bata ayyukan shi gaba daya ko ba ta ɓata ba an gane da kyau wahal yurafu amla shin idan ya yi ridda ya mutu ko za a gaje shi ‘ya'yan shi da suke musulmi za su gaje shi ko ba za su gaje shi ba mala ce fahadihi salasu masa'il waɗannan matsaloli ne guda uku ga bayanai game da su al'ula matsala ta farko al-imam al-qurtubi yace qala ta'ifatun wasu daga cikin malamai game da matsala ta farko cewa wanda ya ridda ko za a bukaci da ya tuba malam yace wasu malamai suka ce yustatabu za a bukaci da ya tuba za a bukaci da ai mishi wa'azi ai mishi nasiha a shirya kwamiti a je a yi mishi wa'azi in na rubutu ne a rubuta a aika mishi fa in taba idan ya tuba to masha Allahu shikenan sai a kyale shi wa illa idan ya doge akan wannan ridda da yayi zuwa ga kafirci kotila to sai a kashe shi kun fahimta jama'a to kun ji maganar da wasu malamai suka yi fa qala ba'duhum wasu ko cewa suka yi sa'atan wahida za a buƙaci da ya tuba ne a wannan lokaci idan ya yi taurin kai to take za a kashe shi ma'ana ba za a bashi lokaci ba ba za a jinkirta mishi ba za a ce wane ka tuba abu da kai kaza kafirci ne idan ya ƙi to take za a kashe shi wasu malamai haka suka ce wa qala akharun wasu ko suka ce yustatabu shaharan za a nemi da ya tuba a bashi tazarar wata guda an fahimta وقال آخرون وسسك يستتاب ثلاثا za a nemi da ya tuba so uku a nemi da ya tuba a ƙara bashi lokaci in bai ji ba a ƙara komawa a kuma komawa har so uku malam yace wannan magana alama ruwiya an Umar wa Uthmana kamar yadda aka ruwaito ta daga cikin sahabbai daga sahabi a sayyidina Umar dan Khattabi da Uthmanu ibnu Affan suka ce so uku za a nemi da ya tuba malam yace wa huwa qawlu malik wannan ita ce fatawar imam malik wa rawahu anhu ibn al-qasim haka aka samu almajirin shi ibn al-qasim ya ruwaici wannan fatawa daga shi imam malik din wa qala al-hasan al-imam hasan al-basri shi ko cewa yayi yustatabu mi'ata marra za a buƙaci da ya tuba so ɗari kaga maimakon so uku da umar da sayyidina uthman suka faɗi ina fata an gane malai ce wa kadruya anhu annahu yuqtal duna istitabatin kuma an ruwaito wata magana har wa yau daga shi al-Imam al-Hasan al-Basri din cewa kai tsaye za a kashe shi ba ma tare da an buƙaci da ya tuba ba ina fata kun fahimci waɗannan matsalolin wa bi qala shafi'i fi ahadi qawlai da wannan ne al-Imam Shafi'i ya fatawa a ɗaya daga cikin maganganu da aka samo gare shi game da wannan mas'ala wa huwa ahadu qawlai Tawus wa Ubayd ibn Umair wannan ɗaya ce daga cikin maganganun da al-Imam Tawus da Ubaid dan Umair suka yi game da wannan mas'ala wa zakara suhunun anna Abdul Aziz ibn Abi Salamata al-Majishun kana yaqulu yuqtalu al-murtadd wa la yustatab malan suhunun ya, ya ambaci wata magana daga Abdul Aziz dan Majishun ibn al-Majishun jama'a yake cewa ai wanda ya ridda yuqtalu wa la yustatabu kai tsaye za a kashe shi ba tare da an buƙaci da ya tuba ba jama'a kun fahimci waɗannan maganganun kuwa to menene hujjojin waɗannan maganganun hujjar farko da malamai suka ce hadisin al-Imam al-Bukhari hadisin Abdullahi dan Umar da Abdullahi dan Abbas a cikin kitabul hajji hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya halarta jinin Abdullahi ibn Khattab Abdullahi dan Khabar annabi ya halatta jininsu me yasa saboda sun shiga musulunci sai suka yi ridda wanda har sai da annabi ya ja shi a jika har sai da ta kai ga in aka saukar da wahayi annabi sai ya kira shi ya ce rubuta mun dan ya iya rubutu ya iya karatu to amma sai ya ridda sakamakon annabi ya aike shi da ya karbi zakkar mutanen wani ƙauye ya kawo da ya karba sai ya kora su sai ya garin makka ya yi ridda ya bar musulunci ya koma yana sharri yana kazafi yana faɗin baƙaƙen maganganu akan musulunci da musulmi har sai da ta kai ga yana ba mushrikan makka labari yana cewa ai qur'anin muhammadu ƙarya ne dan ni kaina sai da ya jana a duka ina yi mushi rubutun wahayi da haka idan aka saukar da aya in ya ce na rubuta liqaumin yuqinun sai ne kaman ban ji ba sai na ce ya alamuna annabi sai ya ce i ya alamuna ka rubuta din sai ce kaga da gaskiya ne da annabi ya iya faɗa kuwa haka yayi ta sharri yana ƙazafi ga manzon Allah da alqur'ani nan take aka ce fa ahadara damuhu annabi sai ya halarta jinin shi dan haka asad da aka yi fatuhu makka annabi ya shigo garin makka sai aka zo aka samu annabi kamar yadda abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas da jabir suka ruwaici hadisin aka zo aka samu annabi aka ce sahabin ya ce wa ala ra'asihi al-mighfar akan annabi akwai kwalkwali faqala sai aka ce da annabi ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba ibnu khatal ya sheka a guje ya makalkale wa labulan ka'aba ko mu kyale shi ko a ɗaga mishi kafa annabi sai ce uku tuluhu ku je ku kashe shi yanzu kaga yayi ridda muhalli shahid a cikin hadisin yayi ridda an kashe shi min ghairi istitabatin ba tare da an buƙaci da ya tuba ba kun ji waɗanda suka ce ba sai an buƙaci da ya tuba ba kun ji hujjarsu ta farko hujjarsu ta biyu suka ce hadisi ne aka samo jama'a al-imamu muslim ya fitar da shi a cikin kitabul imarat haka al-imamu bukhari a lamban hadisi na 6623 daga sahabi mu'adh dan jabal al-imamu al-qurtubi yace waɗannan malamai ihtajja bi hadisi mu'adh wa abi musa sun kafa hujja da hadisin mu'adh da hadisin da aka samo daga sahabi abu musa wa fihi a cikin hadisin أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث مو أبا موسى إلى اليمن أتكين حديث أسد النبي أيك أبو موسى الأشعري زوى غرين يمن يجي كرن تدسو يزم القالي أغرن أتبعه معاذ بن جبل سيبي باين شد صحابي معاذ بن جبل النبي يتور أبو موسى da ya tafi annabi sai ya ƙara tura mu'azu don ya ƙara ƙarfafar shi ya taimake shi jama'a kun fahimta falamma kadima alaihi qala asad da mu'adhu ya isa garin yaman ya je ya samu sahabi abu musa qala sai shi abu musa ya ce da mu'adhu inzil to ka sauka mana ma'ana ga gidan saukar baki wa alqa ilaihi wisada sai ya aje mushi filo ya ce ka sauka daga kan abin hawanka ka dan huta mana ana cikin wannan hali aka ce wa idza rajulun indahu mufaqun sai ga wani mutumi an kawo shi a daddaure qala sai shi mu'azu yace ma hadha waye wannan me ke faruwa qala sai aka ce da mu'azu kana hadha kana yahudiyan fa aslama ai wannan da ka gani a daura a da ba yahude ne sai ya musulunta thumma raja'a dinahu dinas su'i fatahawwada sai na'am sun maraja adinahu ko eh sai ya bar addinin nan nashi ya koma zuwa ga dinar su'i mummunan addini fatahawwada sai ya zama ba yahudi ma'ana ya koma ga yahudancin shi qala sai mu'azu yace la ajlisu hatta yuqtala bazan zauna ba kai abu musa bazan sauka a inda kace na sauka ba hatta yuqtala har sai an kashe wannan wanda ya ridde bar addinin shi ina muhallin shahid a cikin wannan hadisin shine wannan gabar yayi ridda kuma yace sai an kashe shi min ghairi istitabatin ba sai an bukaci da ya tuba ba jama'a kun fahimta da kyau qala la ajlisu hatta yuqtala sai shi mu'adh yace qada'u Allah wa rasulihi wannan shine hukuncin Allah da manzon Allah fa qala sai Abu Musa yace da mu'adh ijlis to ka dan huta mana ka zauna mana kala sai ce la ajlisu hatta yuqtala ba zan zauna ba sai an kashe wannan sai an tabbatar mishi da haddi qada'ullahi wa rasulihi ya faɗa haka salasa marrat fa amara bihi fa qutila sai aka umarci wato aka yi umarni da a kashe wannan muslim mutumi kharrajahu muslimun wa ghayruhu al-imamu muslim ya fitar da wannan hadisi da wasu cikin malamai kun ga wannan hadisi muhalli shahid a ciki game da tattaunawa game da murtad shin za a nemi da ya tuba ko ba za a nemi da ya tuba ba waɗanda suka ce ba za a nemi da ya tuba ba kun ji kaɗan daga cikin hujjojinsu ina fata mun fahimta waɗanda suka ce ba za a kashe shi ba tukuna sai an nemi da ya tuba sun yi hujja ne da waccan aya da Allah ya ce kullin ladina kafaru in yantahu يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ce ka faɗa wa waɗanda suke kafirai malamai suka ce ai daga cikin kafirai akwai almurtad dan almurtad kafiri ne kun fahimta da kyau wajhul istidlal a cikin ayar da suke so su kafa hujja qul lil ladina kafaru ka faɗa wa kafirai in yantahu in suka hannu daga abin da suke na kafirci da ridda da shirka yughfar lahum ma qad salafa to za a gafarta musu ayyukan da suka gabatar na shirka da kafirci Allah zai yafe musu matukar sun bar abin da suke na shirka da kafirci kun ji hujjar waɗannan kun ji hujjar waɗancan to yanzu jama'a su wane ne suke kan daidai wace magana ce wacce tafi karfin dalili jama'a jama'a kun fahimci tambayar wace magana ta fi karfin dalili kun dai ji dalilan waɗannan kun ji dalilan waɗannan malamai da suka tashi sai suka wafaka waɗannan maganganun suka ce idan mutum ya yi ridda ya bar musulunci sai ya zama ya tafi kafirci kuma yana makirci ga musulunci suka ce to idan aka kama shi za a kashe shi min ghairi kitabati kun fahimci matsalar da kyau sai suka ce idan korid da ya yi salin alin kafirci kadai ya koma bai sharri ga musulunci bai makirci bai aibanta qur'ani da annabin musulunci suka ce to wannan za a buƙaci da ya tuba jama'a kun fahimci matsalar nan da kyau kuwa ku karanta littafin as-sarimul maslul ala shatimir rasul na abul abbas ibn taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya tattauna wannan mas'alar yayi ishabi kware da gaske ina fata jama'a mun fahimta to sa'an nan gashi sai ya ci gaba da cewa wa zakara abu yusuf an abi hanifata anna al-murtadda yu'radu alayhi al-islam fa in aslama wa illa qutila makana abu yusuf almadirin al-imam abu hanifa ya ambaci cewa wato wata magana daga sahabi eh, daga shi wato malam Abu Hanifa an gane yace annal murtadda shi wanda ya ridda yu'radu alaihi al-islam za a bijiro mishi da musulunci za a buƙaci da ya dawo musulunci fa in aslama idan ya musulunta sai a kyale shi ai fa in aslama khulliya sabiluhu sai a kyale shi wa illa in ya doge akan riddafa qutila makanahu nan take sai a kashe shi abu hanifa ya ce illa an yi ba an yi ajjala sai dai in ya buƙaci da a jinkirta mishi illa an ya ba an yi ajjala sai in ya buƙaci da a bashi lokaci zai ɗan yi nazari ina fata an fahimta sai ce fa in talaba zalika idan ya buƙaci da a mishi jinkiri a bashi lokaci ujjila salasata ayyami sai a jinkirta mishi kwana uku an fahimta kun ji fatawar imamu abi hanifa yace wal mashhuru anhu wa an ashabihi anna al murtad la yuqtalu hatta yustataba da haka maganar da tafi shahara daga Abu Hanifa da mabiya mazhabin shine wanda ya ridda ba a kashe shi har sai an nemi da ya tuba malam qurtubi yace wa zindiqu indahum wal murtad sawa'un da zindiki da wanda ya ridda to hukuncin su ɗaya ne a gurin malaman wato Hanafiya da kuma shi kanshi al-Imam Abu Hanifa وقال مالك امام مالك يا فدي yace wa tuqtalu zanadiqatu wa la yustatabun zindikai kashe su ake ba a neman su tuba kaga akasin fatawar imam abu hanifa kenan sai malik ce wa qad madha hadha awwal al-baqara bayani game da wannan ya gabata a farkon suratul baqara sai mu bibi karatutuka da malam yayi a baya ina fata mun fahimta to wannan fa mas'ala ta farko ce daga cikin mas'aloli uku da malam ya alkawari zai tattauna mana yace waqtalafa ulama'u fil murtad hal yustatabu am la yanzu kun fahimci wannan matsalar jama'a kun ji cewa wanda yake mai ridda wanda ya bar addinin shi sunan murtad iri biyu ne akwai wanda in ya ridda zai wa musulunci makirci to wannan kai tsaye kashe shi ake ba a neman ya tuba wanda in ya ridda ba a wato asalin kashe shi kai tsaye wato baya makirci ga musulunci to za a buƙaci da ya tuba kuma za a yi mishi jinkiri to kaga su ma waɗannan malaman sun yi saɓani wasu suka ce yustatabu salatan wasu suka ce salasata ayyamin wasu suka ce bi'ata marra ala ikhtilafin fi ma bainahum ina fata jama'a mun fahimta to sannan malam sai ya ce waqtalafu fi man kharaja min kufrin ila kufrin to yanzu malamai sun yi sabani kuma game da wanda ya fita daga kafirci zuwa kafirci ba yahude zuwa kiristanci kiristanci zuwa yahudanci shin wannan za a yi mishi haddi jama'a kun fahimci matsalar da kyau ka ji malaman fikihu فقال مالك والجم وجمهور الفقهاء مالك da jumhurin malaman fiqh suka ce la yuta'arradu lahu babu ruwanku da shi kan ma a kula shi li'annahu intaqala ila ma law kana alayhi fil ibtida'i la uqirra alayhi saboda ai ya bar abinda da a ce musulunci na da hukunci akan abin da ya bari tun a karan farko to da an tabbatar mishi kafin ya koma milla ta biyu Allah ya sa kun fahimta da akwai wani hukunci da za a yi mishi in ya bar yahudanci zuwa kiristanci to ai da tun a yahudanci za a zartar mishi Allah ya sa jama'a kun fahimta kun ji abin da maliku da jumhur suka faɗi wa hakabnu abdul hakami an shafi'i annahu yuqtalu wani malami mai suna hakamu abdullahi dan hakam ya nakalto wata magana daga alimamu shafi'i shafi'i ya ce a kashe shi za a yi don haka idan ba yahuda ya koma kiristanci to za a kashe shi idan wannan ya koma nan za a kashe shi ina fata kun fahimta hukuncin ridda za a yi mishi in ji alimamu shafi'i da me ya kafa hujja alimamu al-qurtubi ya ce liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man baddala dinahu faqtuluhu saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk wanda ya canza addinin shi to ku kashe shi kun ga sai ya fassara addinin shi anan addinin da yake a kai na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba Allah ya sa kun fahimci fassarar amma dai addini abin da yake daidai addini da annabi yake nufi a cikin hadisin shine addinu al-islamu inna ad-dina inda Allahi al-islamu ina fata jama'a mun fahimta kenan fatawar imamu maliku da jumhurin malaman fiqihu ita ce daidai ina fata jama'a mun fahimta to gashi ya ci gaba da tattauna wannan matsala har inda yace waqtalafu fil murtadda mata da ta ridda فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد تقتل كما يقتل المرتد سواء idan mace ta yi ridda ka dai ji hukuncin namiji ko to ina hukunci kuma idan mace ta yi ridda shin za a yi mata irin hukuncin namiji ne koko tana da wani hukunci na daban imamu malik da malam auza'i da shafi'i da imamu laif ibn sa'd al-misri kai tsaye suka ce tuqtalu kama yuqtalu al-murtad kai tsaye za a kashe ta kamar yadda wanda ya yi ridda namiji za a kashe shi sawa'un hukuncin daidai yake babu bambanci wa hujjatuhum zahirul hadith hujjarsu da suka dogara da ita shine zahirin wannan hadisi da annabi ya ce man baddala dinahu faqtuluhu suka ce man ita man dinnan tasluhu lizzakari wal unsa tana dabbakuwa akan namiji haka tana dabbakuwa akan mace man baddala dinahu faqtuluhu ko dai ka ce man shar'iyya ko man almausula ko ma dai wacce ce in mausula ce to mushtarika ce baina zakari wal unsa ina fata an gane dan dama mausulat ai nau'i biyu ne akwai mausulat mushtarika akwai ghairu mushtarika ko akwai man da ma waɗanda suke mushtarika ne ma'ana zaka iya cewa man ka tafi mutum guda ko mutane biyu ko mutane da yawa maza ko mata ko mace ɗaya ko mace biyu haka ita ma ma ina fata an gane ibnu malik mai alfiya yace wa man wa ma wa altusawi ma zukira wa haka za zu inda tsayi'in shuhira ina fata mun fahimta wa man wa ma da man da ma to ɗaya suke da duk abin da aka ambata maka na al'asma'ul mausula ina fata an gane don da ya ce mausulul asma'il lavil unsallati wal ya iza ma funniya la tufbiti bal ma talihi aulihi al'alama wan nunu in tushdat fala malama والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا duk da ya kawo waɗannan sai ya ce maka waman wama daman dama to ɗaya suke da duk abin da aka ambata maka na allazi da allazani da allazina da allati da allatani da allati da allahi ina fata mun fahimta kenan da annabi ya ce man baddala dinahu yadda abin zai ɗabbaƙu ga namiji mutum ɗaya ko maza biyu ko maza da yawa haka zai ɗabbaƙu akan mace ɗaya ko mata biyu ko mata da yawa man baddala dinahu faqtuluhu ina fata mun fahimta kun ji hujjar waɗanda suka ce mace da namiji gurin hukuncin ridda ɗaya ne babu bambanci ina fata an fahimta malin yace wa huwa qawl ibn shubri ma ko wa ilayhi dhahaba ibn ulayya wannan ita ce maganar ibn shubri ma haka al-imam ibn ulayya ya tafi akan wannan magana wa huwa qawlu afa'in ita ce dai fatawar malam afa'u ibn abi rabahin cikin tabi'ai wal hasan da al-imam al-hasan al-basri واحتجوا بأن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه sun kafa hujja da hadisin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas cewa duk wanda ya sauya addinin shi ku kashe shi yace thumma inna ibn Abbas lam yaqtul al murtadda haka ne ko ومن روى حديثا كان أعلم بتأويله وروي عن علي مثله ونهى, ونهى عن النبي قتل النساء والصبيان واحتج الأولون بقوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان إلى آخر الحديث فعم كل من كفر بعد إيمانه وهو أصح wannan maganar jama'a ita ce daidai ina fata an fahimta cewa da namiji da mace ɗaya ne babu bambanci game da hukuncin ridda kun ji mas'ala ta biyu daga cikin mas'alolin da al-Imam al-Qurtubi ya alƙawari zai asalin tattauna mana an fahimta jama'a to mas'ala ta wato asalin uku ko wa hal ya habbatu amaluhu bi nafsi riddati am la idan musulmi ya ridda ayyukan shi gaba ɗaya suna ɓaci ne ko ko a'a sai in ya mutu akan kafirci sannan Allah zai bata ayyukan shi tunda Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun shin ayyukan shi za su ɓaci da zarar yayi ridda ko ko ayyukan shi za su ɓaci ne in yayi ridda ya mutu akan wannan riddar kun fahimci matsalar kuwa to gashi sai ya fara tattauna wannan matsalar yace qala malikun الإمام مالك يتي عفوا المسألة العاشرة كو قال الشافعي إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه الإمام الشافعي يتي دك وند يرد سيداو مسلنشي to ayyukan shi ba su ɓaci ba ayyukan da ya yi ajiya da shekaran jiya kafin ya yi wannan riddar wala hajjuhu aikin hajji da ya yi bara ba ta ɓaci ba idan ya yi ridda a yau matuƙar ya dawo musulunci kun fahimta da kyau sai ce bal in mata alar riddati fahina idin ta hababu amaluhu ai idan ya mutu ne akan wannan riddar to a lokacin ne ayyukan shi gaba ɗaya suka ɓaci kun fahimci fatawar imamu shafi'i da mutum zai yi ridda to ayyukan shi suna nan ba su ɓaci ba Allah bai lalata su ba har sai ya mutu akan wannan ridda da yayi kun fahimci mazhabin Imam Shafi'i wa qala Malik Imam na Maliki shi ko cewa ya tahabbu bi nafsir riddati ai da yayi ridda to ayyukan shi sun ɓaci dan haka yana yin ridda ya kalmar kafirci ya rabu da musulunci ya koma wani addini to aikin hajji da yayi a bara to ya lalace don haka ko ya dawo musulunci sai ya maimaita wani aikin hajji kun fahimci sabanin abin da ya haifar shine sai ya ce tahabbatu bi nafsir ridda wa yadhharu al-khilaf al-imam al-qurtubi yace wannan sabanin zai bayyana ne fil muslimi idha hajja game da musulmi idan yayi aikin haji sun martar da sai ya ridda sun ma aslama sai ya dawo musulunci to yanzu al'imamu shafi'i sai ce aikin hajji da ya yi kafin ya ridda tana nan ba ta ɓaci ba imamu maliku sai ce a ta ɓaci sai ya sake wuta kun fahimci samaratul khilafi ɗin da aka faƙala malikun maliku ya ce yalzamuhu hajji sai ya sake aikin hajji li'annal awwala qad habita bir riddati saboda aikin hajjin shi da ya ta farko ridda ta ɓata wannan aikin hajjin وقال الشافعي الإمام الشافعي وشواي لا إعادة عليه بزي ساكي أيكن هج با لأن عمله باق سبود أيكن شأينا نوان زجي kuma ai shi shafi'i yace Allah a cikin ayar cewa yayi wa man yartadid minkum an dinihi sai Allah bai tsaya anan ba sai ya ce fa ya mutu kuma ya mutu kenan idan ya ridda ba da ya yi ridda aikin ke ɓaci ba har sai in ya mutu kun fahimta da kyau kuwa to kun ji waɗannan mazahib ɗin guda biyu jama'a yanzu wanda za mu ɗauka malikiyar mu za mu bi ta gida koko na'am eh duk hujjojin waɗanda suke kawowa ne game da cewa da kayi riddato ayyukanka sun ɓaci akwai ayoyi da yawa da suka dogara da su daga cikin ayoyin Allah yana cewa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu duk wanda ya kafirce wa imani ma'ana ya bar musulunci to ayyukan shi sun ɓaci kaga ayar aka ce wanda ya kafirci wanda ya kafirce wa musulunci da imani ayyukan shi sun ɓaci kaga hujjar imamu maliki ne لئن أشركت ليحبطن عملك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك da kai shirka to ayyukanka sun baci kaga ba a alakanta mutuwa da bacin aikin ba kun fahimta da Allah ya jeranto sunayen annabawan nan a ƙarshe ko kuma a tsakiyar suratul an'am Allah sai ce walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna da sun yi shirka to da ayyukan su gaba ɗaya sun baci kaji kaji dalilan Imam Malik kaji dalilan Malikiya an fahimta kaji su ma suna da ayoyin su to yanzu tambayar ɗazu ita ce Malikiya za mu bi ko ko Shafi'iyya jama'a to wa'annan ayoyin ya za a yi da su ya za a iya ba da amsar su jama'a mun fahimta da kyau kun dai ji imamu malik ga fatawar shi kuma ga dalilan shi ayoyin alkur'ani kuma karara suke bayani karara ne akan matsalar dalilai ne amma ba nassi bane ya kamata mu fahimta ku fahimci bambancin ba nassi ne akan matsalar ba amma dalilai ne Allah ya sa an fahimce ɗaliban usul sun fahimce ni don akwai bambanci tsakanin annassu da addalilu النص شيني الذي لا يحتمل التأويل لا يحتمل ليس فيه احتمال باب احتمالي أتكنش dalili kuwa kaga zai iya yiwa akwai ihtimali zai iya daukan wata fassara daban da wacce kake bayarwa to jama'a yanzu mu zaba malikiya ko shafi'iyya to yanzu wace amsa zamu iya ba waɗannan ayoyi yanzu za mu dan koma fiqhul maqaran ne jama'a yanzu dai kun ji dalilan waɗannan kun ji dalilan waɗannan Allah kana da wani abu ne na'am waɗannan ayoyi za mu ɗauka sun mai takaidin su da wacce ayar da aka faɗa na'am sai ma ɗauka waɗannan sun zama mutlaq wa'ancan sai su kayyade su na'am wadda ta ce wa man yata duk an ji minkum an ji fa ya mutu huwa kafir na'am ta kayyade wannan tun in ya mutu yana kafirci sai ta yi aiki a kai na'am ba ya tuba sai ta yi aiki sai wannan ta aiki sannan da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa game da ibadur rahman Mm.
illa man taba wa amana wa amila wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba Allahu sayyi'ati hasanati na'am jama'a kun ji maganar da yi wannan ita ce amsar daidai duk da akwai ƙarin bayani akai waɗannan ayoyi da malikiya suka yi hujja da su cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu malamai suka ce waɗannan dukkan su mutlaq ne mutlaqat ne ma'ana nassoshi ne waɗanda suka zo sake babu kaidi an fahimta ita kuma ayar nan da ta zo a cikin suratul wato bakar ayar da muke karatu a kanta ta zo ne wato muƙayyadatan dan Allah ya ce wa man yartadid minkum an dinihi sai bai yi shiru ba sai ce fa ya mutu kuma ya mutu kenan idan ya dawo musulunci kan ya mutu ayyukan shi suna nan basu ɓaci ba kenan jama'a kun fahimta da kyau kun ji amsa da za a iya bayarwa shine bayanin da malam yayi amsa ta biyu ita ce dalilan waɗancan yanzu ya kamata kuma ka ba dalilan amsa ai ya kamata dan in ka ce ga daidai wancan mutlaq wannan muqayyad to ya kamata ka amsa dalilan a ka'ida ta ilimin fiqhul makarin malamai sai suka ce yadda za a ba waɗancan dalilan amsa shine sai a ce su dalilan suna iya ɗaukan ihtimali ma'ana suna iya ɗaukar wata fassara musamman ga wata aya za ta iya ɗauke fassarar su ma'anar su ta ba su wata ma'ana ta daban wadda ayoyin suke ɗauke da ita ƙa'ida kuma ta usul cewa take annasu idza tasallaba alaihi al-ihtimal saqata bihi al-istidlal nafsi idan ihtimali ya hau kanshi to kafa hujja da shi ya faɗi Allah ya sa jama'a kun fahimci wannan ka'idar ba za mu tashi ba jama'a zan dan so na karanto mana wata magana mai ban sha'awa da babban malamin tafsiri al-Imam Shanqidi yayi a cikin wani littafi nashi mai suna Daf'u Ihamil Iqtirab fi Ayil Kitabi a cikin shafi na wato 42 yace hadhihi al-ayatul karima wannan ayar da muke karatu a cikin ta تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر wannan aya tana nuni akan ridda mujarradin musulmi ya ridda to ba ta bata ayyukan da ya yi an fahimta sai in ya mutu yana kafiri bai musulunta ba jama'a kun fahimta da kyau yace bi dalili qaulihi saboda dalilin fadin Allah da yace fa yamutu wa huwa kafirun ya mutu kuma yana kafiri kun ji ko jama'a mala yace wa qad ja'at ayatun ukhra tadullu ala anna ar-riddata tahbatu al-amala mutlaqan an samu wasu ayoyi da suke bayani game da ridda tana bata ayyuka kai tsaye malam yace walau raja'a ila al-islam koda wanda ya riddan ya dawo musulunci an fahimta a bisa wannan sai yace fa kullu amalin qabla riddati ahbatatuhu dan haka duk wani aiki da kai kafin kai ridda to ita riddar ta bata wannan aiki yace ka qaulihi ta'ala wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu al aya wa qawluhu la in ashrakta la yahbatanna amaluk al aya wa qawluhu wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'maluna kun ji waɗannan ayoyi al imam shanqidi sai yace wal jawabu an هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد wannan ayoyi wannan matsalar misali ce na a samu nassoshi mutlaqat waɗanda suke sake babu ƙaidi da kuma nassoshi da suke muƙayyadat sai su karo sai a samu ta'arudi tsakaninsu malam ya ce to a daidai wannan halin malaman usul suka ce fayuhmalul mutlaqu alal muqayyadi sai a ɗauki muƙayyad a fassara mutulaki da shi ina fata mun fahimta kenan sai a aje mutulak ɗin sai a ɗauki muƙayyad sai a fassara mutulak ɗin da shi sai a yi aiki da muƙayyad ɗin wannan yana daga cikin usul na ahalus sunna idan aka samu nassoshi game da wata matsala wasu cikin nassoshin mutulak ne wasu muƙayyad ne to ana ɗaukan muƙayyad ne a fassara mutulak da shi sai a aje mutulak ɗin ba a aiki da su ina fata jama'a mun fahimta shine hamlul mutlaqat ala al muqayyadat ina fata an fahimta dan haka gashi malam sai ce fa taqyidul ayatil mutlaqa bil maut ala al kufri dan haka kaidin waɗancan ayoyi da suka zo da ma'ana a sake kaidin da za a yi musu shine da mutuwa akan kafirci da ita wannan aya take bayani malam yace wa hadha muqtabal usuli wannan mas'ala wannan tahqiqi da imamu shafi'i yayi to shine ka'idar da take kan usul ma'ana abinda mas'alar da take kan ka'ida ta ilimin usul wa alaihi al-imam shafi'i kuma akan wannan fatawa al-imam shafi'i yake wa man wafaqahu da waɗanda suka yi muwafaqa da shi kaga mu ma mun yi muwafaqa da shafi'i kenan ko na fata mun fahimta وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق وقول الشافعي كنت إمام الشنقيبي دقا قرشة قبات سيتي وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصول magana shafi'i ita tafi dacewa a gudanar da ita a bisa ka'ida na ilimin usul al-imam shafi'i ya ce wallahu a'lam wannan magana tana na a cikin littafin daf'u ihamil iqtirab fi ayil kitab a shafi na 42 zuwa 43 ina fata jama'a mun fahimta wannan shine karshen karatun mu na yau insha Allah kasantuwan alimin isharar lokaci ya kure zan saurara a nan da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk